أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر bayan Allah masoya annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake raya mu ya nuna mana wannan wuni mai albarka a cikin wannan rana mai albarka a wajen ci gaba da karatun wannan littafi kitabu shifa na ainihin alkali iyal har yanzu a wancan mako mun tsaya alfasalin rabi wal ishirun a ciki muke ba mu gama da wannan fasali ba cikin maɗuli alaihi min alguyubi wa ma yakun abinda aka tsinka yadda manzon Allah na gaibu sanin gaibu da abin da zai kasance nan gaba duk annabi ya ba da labari manzon Allah ya ba da labari muna cikin wannan fasali a inda manzon Allah sai suke cewa qala hanzala qala hanzalatu al-ghasil salu zawjatahu an fa inni ra'aytu al-mala'ikata tughsiluhu manzon Allah sallallahu alaihi yace ku tambayi mata hanzalatu hanzala wato ibn abi amir al-ansari ya ce ku tambaye shi yaya labarinsa saboda na ga mala'iku suna mai wanka bayan ya mutu an gane ko ai an halihi kabla moti tun baka ya mutu ya ce ya ga mala'iku wato suna mashi wanka ai ne ra'aitul mala'ikata to gasiluhu in ji manzon Allah ba da wato qatlihi shahidan eh bi uhudin ma anna shahida layu gasar ya ce na ga mala'iku suna mai wanka bayan an kashe shi a uhudu ya yi shahada a uhudu duk da shi shahidi ai ba a mai wanka amma wannan mutum sai gashi mun ga wato mala'iku suna mai wanka fasa aluha sai aka tambayi matar ta ƙala ta ce inna hu kharaja junuban ai ya fita da janaba ne in ji matar ta ce saboda gaugawa za a je yaƙi aka ce ga manzon Allah ya fita ya wanke tsagin jikin shi bai wanke tsagi ba sai ya fito a guje ya sa kaya ya kama hanya saboda haka akwai janaba tare da shi subhanallah saboda haka shine manzon Allah ya ce na ga mala'iku na mai wanka a wurin a tambaye shi yaya a tambayi matar shi shine mata ta ce lallai da zai bar gida ya bar gida da janaba tare da shi domin wa ajalahu halu anil gusul hali ya gaggauta shi daga barin wanka yana ganin cewa gaugawa kar annabi ya wuce da sabai shi bai tafi ba shi gaugawa ya tafi kaga wannan gaibu ne amma ga annabi ya bada labari qala abu sa'idin abu sa'id ya ce wajen na ra'asahu abu sa'id al-kudri ya ce mun samu kan hanzalatu ya qaduru ma'an ruwa na na diga to kaga tabbas kenan in ji shi abu sa'id al-kudri ya ce lallai da muka zo muka samu gawar shi mun ga ruwa na ɗiga a bisa kan shi ƙala na biyu sallallahu alaihi sallam manzala ya ƙara wata magana kuma akan gaibu ya ce alhilafa tafi ƙureshin halifanci yana nan a cikin ƙureshawa walan ya zalu hadal amru wannan lamari na hilafanci ba zai gushe ba fi ƙureshin cikin ƙureshawa ma a dina muddin dai sun tsaye da addini amma idan ba su tsaye da addini ba ai wasu za su kwace wannan shugabanci amma muddin suna bisa addini to shugabanci na nan a wajen ƙurayshawa in ji manzon Allah kaga wannan duk gaibu ne wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ƙara magana ya ce yakunu fi saqifin kazzabun wa mubirun wani mai yawan ƙarya da wani mai halakar da mutane zai zamo a cikin ƙabilar hawazinawa su ne wato bani saƙif an gane za a samu kazzabin za a samu biru kazzabin mai yawan ƙarya mubirin mai halakar da mutane fara'auhuma sheko suka gansu sai aka tabbatar da cewa alhajjaj hajjaj bin yusuf wanda ya yi halifancin nan shine mubiru mai halakar da mutane an gane sannan sai aka ga muhtar muhtar kuma shine mai ƙaryan tunda an ce shi hajjaju shine kulaibu bin yusuf akar ɗayan kuma shine muktar bin abi ubaid to an ce shi na biyun shine makaryaci shi motar na farkon kuma shine huwal mubiru mai halakar da mutane an gane ko domin ya zo a wani hadisi na asama binta abi bakarin min ɗariƙi muslim ta ce wato haddasa na rasulullah sassan an nafi saƙifi kazzaban wa mubiran ta ce manzali ya zantar da mu cewa cikin bani saƙif akwai wani makari mai yawan ƙarya kuma akwai mai halakar da mutane wa amal kazzaf fara'ainahu wa amal mubiru fala ihalaka illa iya ta ce makaryacin mun gan shi an gane mun gan shi da idanmu in ji ita asma binta abubakar ta ce amma mubiru din nan fala ihalak illa iya banzace ka ban face shi kai ne shi ta ce mahajjaju ka gani ko to kaga cewa ya tabbata shine shine shine shine shine shine mai halakar da mutane tunda an ce wato kala osu ma kutula ma katalar hajjaju sabran wai an kiyaye abinda hajjaju ya kashe a banza fa balaga mi'a wa ishirin alf mutanen da hajjaju ya kashe sun kai mutum dubu ɗari da ashirin mutum dubu ɗari da ashirin to ka gani annabi ya bada labari mai halakar da mutane za a yi shi a nan nan cikin cikin cikin mulkin nan shine hajjaju bin yusuf mutum dubu ɗari da ashirin subhanallah shi kuma muktaru ɗinnan da aka ce fahuwa kazzabin shine makaryaci an ce wata rana yana zaune sai ya ce wai jibril ya zo wajen shi za'ama anna jibril atahu bi wahyi kitabin wai jibril ya zo mai da wahayi na wani littafi daban kuma ka gani to kaga shi kuma yi wannan ƙarye wai an ce wata rana rafa'atu bin shaddat ya shigo wajen muhtaru din wata rana faƙala sai ce oh da kalta wa qad qama jibril min hadal kursi kashi ka shigo yanzu jibril ya tashi akan kujerar nan yanzu nan to kaji ƙarya ko yace yanzu nan jibril ya tashi akan kujerar nan to kaga duk annabi ya ba da labarin su da kazzabu da mabiru wannan kuma gaibu ne amma ga annabi ya bada labari sannan manzo Allah ƙara cewa wa anna musailamata ya qiruhu Allah musailamatul kazzab Allah zai halaka shi in ji annabi annabi ya bada labarin halakar shi an ce wanda ya kashe shi shine wahashi bin harbi fi qital ahlin ridda a yaƙi na ahlin ridda a zamanin sai na abubakar to shine ya kashe shi an gane shi wahashi wanda ya kashe sai na hamza a zamanin jahiliya lokacin na kafiri yanzu da ya musulunta kuma shi ya kashe musailamatul kazab duk annabi ya bada labarin wannan sannan wa anna fadimata awwala ahlihi lahu kan bihi manzo Allah ya bada labari fadima diyarsa cikin iyalin shi ita ce farkon wadda za ta rusku da shi wato cikin iyalinsa baki daya ita ce farkon wadda za ta cika bayan cikawarsa to an ce kau bayan ya wuce kamar da hadisi ya zo daga aisha fadima wato wata shida ta yi bayan rasuwar manzon allah ita ma ta bi shi to wannan duka ya tabbatar kuma gaibu ne wa an zara bin ridda wanda manzala ya gargadar ya yi gargadi akan wato da ridda an gane ya ce wato ya yi gargadi akan ridda e, domin ya faɗi a wani hadisi ya ce la tarji'u ba a diku faran ya zuribu ba a dukun riƙa ba ba abin ka gane ya ce kar ku koma ku kafire bayana sashen ku rika saran wuyan sashi a wani hadisi na musulun ya ce la taqumu sa'a hatta yulhaqul qaba'il min ummati bil mushrikina wa hatta tubadil qaba'ila min ummati al awsana kaga yace tashin kiyama ba zai tsaya ba shi wasu kabila daga cikin al'umma na sun rusku da mushrikai sannan sai kuma cikin al'umma na sun rika botan gumaka fawqa da ridda fi hadfi fi hilafata abi to sai gashi ridda ta auku a zamanin abubakar irtadda ammatul arab jama'a da dama na laraba sun yi ridda ila ali makkata wal madina wal bahrain ma wa kafa Allahu amrahum bis siddiq sahibu maqami tahqiq Allah ya sadda lamarin su da Abubakar Siddiq wanda yake da maqami na tahqiqi wa annal hilafata ba'dahu salasu nasara manzo Allah ya bada labari yace halifanci na haƙiƙa wanda za a yi shi bayana to shekara talatin ne kawai sun mai kunu mulkan sannan kuma ya zama mulki amma dai halifa dai halifanci na gaskiya a bayana to shekara talatin ne in ji annabi wannan haka ya zo ahmad da turmizi da abu ya ala da ibn hibban duk sun ruwaito wannan an safina bilabzil hilafa ba adi din da ya ce fi ummati ya ce salasu na sana summa mulkun ba da zalim sannan ya koma mulki kuma fakanin kadalik ya kasance haka din an gane salasi na sana bi muddati hasan ibn ali a mudda na sai na Hassan dan sai na Ali an gane domin halifancin shi shi wai sai ta ashurin takriban kenan wata shida ne wa bi dalalatin ala anna ma'awiya lam yasil lahu wilaya an gane al-hilafa shi ma'awiya shi ba a sa shi cikin wannan na na na na hilafa ba walau ba da barajin Hassan lahu bil imara ko kuma bayan karewan Hassan da imara shugabancin wai shiru ilayhi marawahul bukhari yi tarihi domin buhari ya ruwaito a cikin tarihin shi wal hakim fi mustarri shi ma hakim ya ruwaito wannan a cikin mustadrak nashi an abi huraira bi lafzil hilafa ya zo da lafazi na hilafa din bil madinati wal mulku bi sham mulki kuma a sham sun malam an hilafata abi bakarin kana sitti wato sanataini sai na abakar halifancin da ya bayan manzon allah shekara biyu yi wasu lasata ashirin wa ishirin yawman sai na abakar ya yi shekara biyu da wata uku da kwana ashirin. Sai na Umaru ya yi shekara goma da wata shida da kwana hudu. Sai na Usmanu ya yi wato shekara goma sha ɗaya da wata goma sha ɗaya da kuma kwana takwas. Sai na Aliyu ya yi halifanci na shekara hudu da wata goma Uh, ko kuma da wata tara an gane sannan sai na hassan ya cika waɗannan watanni wa ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha al'am bada'a nubuwatan wa rahama summa yakunu rahmatan wa hilafatan Allah ya ce wannan lamari an gane ya faru an gane ya faru ne annabta ne da kuma wato rahama wato annabta ne makarunatin bin rahama kenan annabta ne da rahama domin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan manzo Allah ya ce sun mai kunul am lamarin zai kasance rahmatan wa hilafatan zai kuma rahama kuma da halibanci ai rahmatan fi fi limnil hilafa ya zama rahama karkashin wato halifanci daga nan kuma manzo Allah ya ce sun mai kunu mulkan adulan sannan kuma daga nan wato zai koma mulki alulan mai tsanani wanda yake abin tsanantawa eh alulan kenan eh zai koma mulki alulan to ko haka lamarin ya kasance sun mai kunu utuwan waje baruta sannan daga baya manzo Allah zai koma ya ce lamarin zai koma girman kai waje barutan da kuma wato neman rinjaye e, tajabburi ƙariya kenan shi ne jabarutan a tuwon waje baruta subhanallah sannan kuma zai koma wa fasadan fil umma zai koma banna a cikin al'umma zai koma banna a cikin al'umma e, duk annabi ya bada labarin wannan kuma duk gashi an gani wa kabar annabiyu sallallahu alaihi wasallam bi sha'ani uwaisi manzo Allah ya bada labari bi sha'anin Uwaisul Qarni da sha'anin Uwaisul Qarni ibn Amir ka gane manzo Allah ya bada labarin shi shi ma shi uwaisul karni duk annabi ya bada labari shine ra'isu tabi'a kenan eh shine shugaba cikin tabi'ai an gane ana ce da shi uwaisu an gane eh sunan shi uwaisul karni eh shi a zamanin manzon Allah ne aka yi shi amma shi ba sahabi bane eh ba sahabi bane amma manzon Allah ya ba sabai labari cewa in sun same shi su nemi addu'a wajensa domin yana da ijaba kuma shi mutum ne mai biyayya ga uwarsa duk annabi ya bada labarin wannan kuma ya zo ya tabbata eh shi ne ma har yake ce ma da sai na umar ya gan shi har yake ce ma sai na umaru ba kusan annabi ba sai ya ce wala mun abi kuhafa ya ce wala mun abi kuhafa ko da dan abi kuhafa ma bai san annabi ba iyaka dai kun ga inuwa ne ta manzo Allah kuka sallama kuka bi amma dai ba ku san shi ba to an ce sai na umaru bai san manzon Allah ba to min babu aula kai kenan sai na umaru sahabi an ce bai san annabi ba shau yana cewa salli ala man umaru lam yadrihi wa suwaru min nurihi wa suwaru madhul lahu min al ali wai Allah kai salati ga wanda umaru nan bai san shi ba to duk annabi ya bada labarin wannan ra'isu tabi'a waisul qarni din wa bi umara'i an gane yuakhiruna salata an waqtiha manzo Allah ya bada labarin wasu shugabanni da za su rika jinkirta sallah daga barin lokacinta shi ma annabi ya bada labarin su shugabanni ne za su rika jinkirta sallah daga barin lokacinta eh duk annabi ya bada labarin waɗannan mutane su ma wa yakunu ummatihi salasuna kazzaban fi arba niswa manzo Allah ya bada labarin wasu makaryata guda talatin da za zama cikin al'ummarsa akwai mata hudu a cikinsu su ma annabi ya ba da labari an gane duk annabi ya ba da labarin su ma wafi hadisin akar a wani hadisi ya ce salasuna dajjalan dijjal guda talatin in ji annabi e kazzaban duk makaryata a hadin dijjalun kazzab ɗaya daga cikinsu shine wato dujal mai yawan karya shine awar wanda yake mai ido ɗayan shine babban dujal ɗin allazi ya qatuluhu isa ibn maryam wanda isa dan maryam zai kashe shi shine babban duka amma kullum yakzif Allah ya warasu dukkan su waɗannan dujalan da su ƙarya ga Allah da annabi ne a cikin sahih an ce wato adadin su a wani hadisi annahu sab'atu wa ishrun dujalan wai dujal guda 27 ne akwai arba'u niswa an gane akwai mata guda hudu sannan wa dujal an gane sai babban dujal din lanahu an gane me yasa ake ce mai dujal ya dujilu alhaqa bil batil don yana cuɗanya ƙarya da gaskiya wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sassan ya ce yushuk ya kusanta an yaksura fi kumul ajam ajam wato za su yawaita a cikinku wato liddil arab kenan ya kulu na fai'akum an ce wanda duk ba laraba ba su ne ajam za su rika cinye wato ainihin dukiyarku wa yana rubuna riƙabakum su rika saran wuyayenku an gane suna zubar da jininku wala ta ƙumin sa'iya hatta ya suƙun nas biya sa wato sannan wanzu Allah ya ce tashin kiyama ba zai tsaya ba ko wuran ƙaho ba za tashi ba har sai sun koro mutane sai ya koro mutane da sandarsa an gane sai ya koro mutane da sandarsa an gane hatta hatta ya kusukun nasa rajulun kenan wani mutum daga kurɗaba sai ya koro mutanensa ko an ce la'allahu jahajahu min na dai an ce daga kahadana yake ko abul yaman kamar yadda ya zo daga wato abu hurera yace la taqumu sa'a hatta yakhruja rajulun min min qahdana yasuqu an-nasa bi asa tashin kiyama ba zai tsaya ba har sai wani mutum ya koro mutane da sandashi daga qahdana an gane ko da sandarsa annabi ya bada labarin wannan mutum wa qala manzo Allah sai sai yace hairukum qarni wanda suka fi kowa a bayan ku sune qarni na summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum to kaji to wannan yan uwa akwai karatu a nan shi ma manzo Allah ya ce kai rukum karni wanda suka fi kowa a cikin ku sune karni na tun aka ce karni din nan da annabi ya ce yana nufin fa sahabbai wanda suka yi zamani da manzon Allah to ƴan uwa a kiyaye ma a nan wurin babu wani mutum mai daraja in dai ba annabi bane kamar sahabi duk duniya babu ba wanda ya kai sahabi daraja in ka cire annabi babu kuma wani mai daraja kamar sahabi shi yasa manzo Allah ke cewa Allah Allah fi ashabi wala taqul lahum illa khaira ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ga sahabbai na kar ku faɗi wani abun ba alhairi ba sahabi ya fi kowane irin mutum daraja manzo Allah ya ce da ɗayan ku zai bada sadaka kamar dutsen Uhudu ba zai kai nisfi kai ba zai kai ma nisfaihi ma ya ce ba da za a raba abin da sahabi ya bada mudu ɗaya na sahabi a raba shi uku ba zai ɗauka kashi ɗaya ba so kaga ashe abin ba ƙarami ba ne maulana shehu tijani ya ce tsakaninmu da sahabi an gane kaɗai rika ɗatin ma da bibi numailati kamar tsuntsu ne wanda ake ce ɓanɓarwa tsuntsun da ke ƙura sama da tururuwa mai jan ciki duk wanda ba sahabi ba tururuwa ne a ƙasa sahabi ko shine tsuntsu to in banda in banda rashin hankali wannan tururuwan da ke jan ciki wa ita za ta ga kuskuren wannan tsuntsu da ke sama ai jama'a akwai akwai kuskure a wurin nan to sahabi manzo Allah da ya ce khairukum qarni wanda ya fi kowane alhairi a cikin a cikin zamani karni na zamani na fi kowane zamani sun mallazi ne yaludahum sai masu bin su tabi'ai irin su imam malik a kiyayi zagin imam malik ba karami bane babban mutum ne wali ne mai darajar gaske imamu darul hijira dan wasu suna suna wulakanta lamarinsa wai waye maliku waye wallahi maliku ko ya wuce a ce waye maliku ba karamin mutum bane don ya zo a zamani sai da imam malik ya gama aikin da ya yi sannan su buhari suka zo duniya malaman hadisi sai da ulama fuqaha din nan suka gama aikin su a duniya sannan malaman hadisi suka zo amma wani yana ganin darajar buhari ta fi ta maliku to a kiyaye abi wannan hadisi na manzon Allah da yake cewa khairukum qarni summa allazina yalunahum yalunahum dinnan sune su maliku sune tabi'ai summa allazina yalunahum sannan tabi'u tabi'ina to kaga su tabi'ai su sun ga sahabbai amma tabi'u tabi'ina ba kowa bane ya ga sahabbai cikin su su dai sun ga waɗanda suka ga sahabbai daga nan annabi yayi shiru to kai da ka zo zamanin da annabi bai magana ma akan zamanin ka ba saboda munin zamanin amma wai kai ne kake ganin kuskuren sahabi to jama'a muna jawo hankalin jama'a a kiyaye a kiyaye ba ma sahabi ba kowane irin mutum manzo shau yana gaya mana yana ba mu karatu cewa la taskuran aiba muri'in wal aibu minka kad yura kar ka ambaci aibin wani kai ma fa ana kallon aibin ka an yi shiru ne to tun an yi shiru kai don me zaka ambaci aibin wani kai ma kana da aibi ai in gaskiya ne ka faɗi naka mana baka da sahabbai da waliyai mutane ne waɗanda sun wuce a zage su sun wuce a yi magana banza a kansu saboda sun yi aikin da har ka koma ga Allah ba za ka iya yin irin shi ba sun gama sun yi ma duniya aiki sun ma Allah aiki Allah ya sa masu tam na yarda ya ce radiyallahu anhu wa ralu'an wanda da an ambaci ɗaya ɗaya daga cikin su ma an ambata sai ka ji an ce radiyallahu anhu radiyallahu anhu duk wani wanda ya san abin da yake da an ce maliku sai ce radiyallahu anhu da an ce ahmadu tijjani sai ce radiyallahu anhu da an ce shehu dan fodiyo sai ce radiyallahu anhu amma ba wai abin su da jafa'i ba ba abin su da zagi wannan sun wuce a zage su to ballantana musulmi kwaman haka nan annabi ya ce shibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun musulmi kwaman wanda ba kowa ba in ka zage shi kai fasiki ne sunan ka fasiki in ka zage musulmi kwaman musulmi wanda ba kowa ba in ka zage shi annabi ya ce sunan ka fasiki to Allah kiyaye mu to manzo Allah ya yi magana cewa kai rukun karni wato fiyayyenku wanda suke karni wato fiyayye daga ciki wanda suka fi kowa alhairi karni na waɗanda suka yi zamani tare da ni su ne karni ɗin nan sun mallazi na yalunahum she waɗanda ke bin waɗannan su ne su ne tabi'ai sun mallazi na yalunahum she kuma masu bin waɗannan su ne tabi'u tabi'ina sannan manzo Allah ya ce sun mayati ba da zalika qaumun sannan wasu mutane za su zo bayan haka ya shaduna wala yushashaduna ka gani wato suna ba suna suna suna suna kalmar shahada amma babu kalmar shahadan a zuciyarsu ko kuma suna ba da shaida amma wato ba tare da an nemi shaidar wajensu ba shine yace bisigatul majhul ai yubadiruna bi ta'diyatil wato shahada suna gauga wajen ba da shaida qabla an yudlaba minhum ada'uha kafin a nemi su ba da shaidan ai la la tuqbal kenan an gane wa amma hadisu khairu shuhudi man yati bi shahada qabla an yas'alaha fa ma'anahu an yazhara inda taga inda wato inda ghairu alqali an anna indahu shahada haisu jahila aw shakka sahibu shahada annaha indahu to shine ya shaduna suna ba da shaida wala shashiduna amma ba nemi shaidan wajen su ba to za su zo nan gaba wa yuhununa suna ha'inci inji annabi wala yutamanuna ba amin wato ba za a amince musu ba wa yunziruna suna alwashi ba kanta wala yufuna kuma ba su cika alwashin da Allah lokaci bai zo ba muna ganin lokacin ya zo wai zaru fihi musamanu zaka kiba yana bayyana cikin su kiba ka gansu katti katti kowa da tumbi wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam zalla yace la yati zamanun wani zamani ba zai zo ba illa wallazi ba da sharru min face wanda ke bayan shi ya fi shi sharri in zamani ya zo wanda ke bayansa ya fi shi sharri ala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah san sai ya ce halaku ummati ala yadi aglima wato halakan al'umma na za ta zo a hannun wasu yara an gane ko min quraishin daga cikin quraishawa in ji manzon Allah eh wa qala abu huraira rawihi abu huraira da ya ruwaito wannan ya ce laushitu sammaituhum lakum wallahi da na so zan ambata muku sunan waɗannan yaran an gane banu fulanin wa banu fulanin wa banu fulan ya'yan wani da ya'yan wani da ya'yan wani da ya'yan wani duk annabi ya bada labarin su wa ahbara manzo sassa ya bada labari bi zuhuri qadriya da bayanan qadriya qadriya wasu firka ne daga cikin al'umma annabi an ce su ne majusawa na wannan al'umma majusa hadhihi al'umma ishara ila madhi ummati wa wa zammihim ay ja'alahum majusan haythu shabahu madhhabuhum mashar an gane masharabuhum fal majusu asbatu al hayyin za'amu anna al khayra min fi'l an nawri wa sammahu bi zadani wa sharri min fi'l al zilma wa sammahu aharru min an gane aharru aharman to an ce su kadariya din nan an kira su da suna majusawa na wannan al'umma saboda aikin su ya kama da aikin ainihin majusawan so annabi ya bada labarin su suma annabi ya bada labarin su warrawafila warrafila haka nan rawafilawa su ma annabi ya bada labarin su an gane su su rafilawa din nan su ma manzo Allah sallallahu ya bada labarin rafilawa su ma su jama'a ne an gane wanda suke barin soyayya ga wasu sahabbai su ce ba ruwansu da wasu sahabbai sun kama wasu sahabban daga hanyoyi daban-daban to su ma annabi ya ba da labarin su an gane waɗannan rafilawa ɗin a ƙarshen zamani wanzu Allah ya ce za su zo ya yarfa lunar islam za su karkaɗa musulunci baki ɗaya domin li annahum yastahilluna sabbar sahaba za su za su halasta zagin sahabbai wa furuna ahlus sunna za su kafirce mu ahlus sunna da jama'a wato ya turuku na kamalul islam za su bar cikan musulunci baki ɗaya da jamalinsa to waɗannan su ma annabi ya ba da labarinsu an gane mazu Allah ya ce fa innahum mushrikuna ai mushabahuna lahum sun yi kama da mushrikai domin lam ya amalu bil kitabi wa sunna ba ruwansu da kitabu da sunna ba ba ruwansu su rafilawa su ma annabi ya ba da labarinsu wasan da akhira hadhihi al umma awwalaha lokaci ya go to alhamdulillahi kurakuran da muka yi a cikin wannan karatu Allah shi yafi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiya mai kiya imanin mu Allah saka mu iyayenmu da malamu da alhairi wannan ƙasa Allah zan da mu lafiya wanda ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah saka mishi alhairi ya biya buƙatarsa gidan rediyon prestige Allah ya ƙara ɗaukaka ma'aikatan Allah biya buƙatunsu alhorma nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya amfani da masu sauraron mu kurakurai Allah shi yafe a kula kauli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu